إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram yau muna juma'a 26 ga wata na ramadan hijira shekara 437 wanda ya dace da ɗaya ga wata na bakwai shekara 2016 muna cikin tafsirin sutul an'am sutul an'am mun kawo aya ta 46 a darasinmu na ƙarshe in insha Allah yau za mu tashi aya ta 47 ta wannan sura بسم الله الرحمن محمد إبراهيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون الله سبحانه وتعالى ke cewa ka gaya musu wa ka tambaye su su baka labari su masu wannan kama wani Allah suna rike wani Allah abin bauta ku bani labari a ra'aitakum in atakum azabul la baqatatan idan azabar Allah ta zo kwaram babu shiri shine baqatan fuja aw jaharatan ko a bayyana hili karara me bambancin wannan ibara guda biyu baqatatan jaharatan baqatatan abinda zai zo maka babu shiri kurin ka kai ka samu kanka tsamo tsamo cikin abin kurin kurin ka samu kanka cikin abin tsamo tsamo kwaram shine ta kwaram shi ne bakatatan abu ya zo ma kwaram kun ya ganka a cikin wani hali daban shi kuma shaharatan kana kallon abin zai tankaro ka iya zauwa iya zauwa har ya kawo gare ka in ma ta hanyar alamomin abin zawal abin ko kana kallon shi ya tankaro har ya kawo kai halakar da kai shi ne shaharatan kenan wannan biyun idan azabar ta kwaram ce ta zo lokaci guda babu shiri ko mai zauwa gaba da gaba a hili hatta cimma a wannan halin har yiwu na kullum kamu zalimun ke Allah da yake ka azaba galumu da ba shin an akwai mai halaka an ba zalimi ba duk inda Allah yake ka azaba kowace kince zaka idan Allah ka azaba gari guda da masu imani da butulu Allah ka azaba in ma ta iska in ma ta tsawa in ma ta nagu sai ka ga azzaliman waɗanda suke da laifin su kaɗai Allah ke kama da azaba bai kama waɗancan mutanen kware kina haka al'amarin kina ku yi hankali ku yi hattara idan azaba ta zo ku Allah zai kama wa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa mundirin kuma mu Allah ka ta ba ma aiko da manzanni a wani matsayi illa suna matsayi abu guda biyu duk manzanni da Allah ke aikowa mubashirin wa mundirin suna ba da albushin ga wanda ya amsa kiran Allah ya bi dokokin Allah su ba shi albushin irin shirin da Allah subhanahu wata'ala yawa masu imani a wurin shi shine bushara mubashirin wa mundirin kuma suna masu galgadin wanda ya taka dokar Allah wanda bai bi Allah ba ga irin tanadi na azaba da Allah mishi kuma kewar shi ne manufar aiko da manzanni cikin al'umma su ba da bushara ga wanda ya bi kuma su yi galgadi ga wanda ya kan gari kenan ta rage shi ne aikin manzanni kuran mai rabo ya amsa kira mara rabo haka za a yi a bar shi Allah shirye da mu ya ce wannan kira da manzanni suke faman amana wa asala duk wanda ya imani ya gyara imani ya gyara halin shi kenan manzanni kan samu mutane cikin mugun hali kenan ka yarda da wannan manzanni kuma ka gyara aiki ba kurin abaka ba na imani a baka ba gyaran iya kana cikin wani hali mara kyau ɗabi'a mara kyau mu'amala mara kyau ka imani eh ka imani na ga wani annabin Allah ne na ga Qur'ani ne tayin Allah ne Muhammadu Rasulullahi ne amma nawa ake samu wajen bangaren yarda sun yarda Qur'ani littafin Allah ne Muhammadu manzon Allah ne Allah Allah ne amma sun gyara halin su ba su gyara ba na Allah yake magana fa amma man amana wa aslah ke wanda Allah ke yabo yake magana kai shi zan sakamakon shi wanda ya imani kuma ya gyara halin shi fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan masu irin wannan imani da gyara aiki ko gyara hali kace babu tsoro a kansu ma'ana ba sa tsoron abin da yake mana in suka kwaje da nan annabi gaban ya zo haka sunna kitabu sunna cewa a lokacin barin duniya na mai imani ana zo mai da bushara da garantin abin da zai iske abin da zai iske na gaba kai ji tsoron komawa zuwa ga Allah dan an mai tanadin abin da yayi abin da ya bari kuma a bashi nutsuwa kai ya bakin cikin abin da ya bari nan kinan shine ake tabbatarwa wanda ya imani ya gyara aikin shi babu tsoro gare shi ba bakin ciki babu tsoron abin da zai iske a gaba ya mana mai kyawu ne kuma abin da ya bari a baya domin abin da domin a baka bakin ciki domin abin za ka suke a gaba ya yi abin da ka bari kenan kakka damu abin da ka bari tunda na ibnu kasir na ga cewa a nan ƙarƙashin wala wala kafa ana wala wala mai haza nuna cewa hatta akwai alƙawari na kariyar Allah hatta abin da ka bari a duniya Allah zai kula ma da shi hatta na iyalai baka ji labarin na mutanen wannan wannan yaron da Musa da Khadir ya ya tada katangar shi mace ta cewa kan abu ma saliha ko da aka yi magana wannan katanga da aka tada kasanta a kowane arziki da na wasu yara wanda Allah iya ni ne har yin sun yi isko a Allah ce kan abu ma saliha uban yaran mutum ne na gari kenan Allah yana kare zuriya bayan Allah kwari hatta bayan mutuwarka za ka yi fama a duniya da iyalan bayan tarbiyya ko da ka mutu Allah zai kare ma iyalanka bayan ka mutu cikin ƙarƙashin wannan magana wala kafuna alai wala mai zanuna ina hatta da iyalanka Allah zai ba su kariya bayan ka mutu haka ibn kasir ke hudu yace
والذين كذبوا بآياتنا يمصهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون نعم والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب من بيان cewa kai Allah subhanahu wataala ya bada labarin hikimar aiko da manzanni masu bushara da masu ga- suna bushara suna galgadi sai ga ma sakamakon wanda ya yi imani ya gyara aikin shi babu tsoro gare shi ba bakin ciki gare shi wannan sakamako masu imani Allah samu alayansu ya ce wallazi na kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu Allah matsari gansu ya masu mula azabu su waɗannan azaba ta Allah za ta shaƙe su kinan za a azabtar da su kuma wannan azaba masa wannan azaba bi ma kanu yafsukun dalilin kin da'a ga dokar Allah nan fasikanci kin biyayya huta daga doka kin dalilin saban su zai sa kenan azabar Allah ta shafe su kuma anan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaib wala aqulu lakum wala aqulu lakum inni malak cewa ka gaya musu la aqulu lakum indi khaza'inullah ni dai ban ga taba gaya muku ba ban gaya muku ba cewa taskar arzikin Allah a hannuna take lokutan bayani ina me tambayar suke mishi na kwarewa kawo kaza in kai da ko maka tsoro da ruwa ka ke maka ta ko a cikin makka dutse ya zama zinariya Allah ya suke ka tara na kwarewa ka kawo kaza an kai annabin Allah ne shi Allah ya ce gaya musu kaiwa matsayinka na manzo babu a wani abu ka taɓa gaya masa ba cewa taskar Allah ta arziki a hannunka take balas ce ka ba su kai annabin Allah ne ba naka bane ba ba naka bane na Allah ne ya zama tambaya abin da ba naka ba kenan kai ka ce musu ni bin ce muku ba taskar Allah a hannuna take kuma la a'lamul ghaib kuma bin ce muku ba na san gaibu kuma tambayoyin kurewa nan kaga iya tabbatar ma da cewa annasin qur'ani ne Allah subhanahu wata'ala ya yi sanarwa ba annabi umarni ga gaya mutane ni bin ce muku ba na san gaibu eh wala alamul ghaiba ni ban san gaibu ba dan wannan shine yake samun dan rashin fahimta wasu su suna wata fahimta menene lalle ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari abu da yawa na gaibu wannan shuba shi ne bangare su ce a ya za su annabi san gaiba ba sai su ta maka isoshi na annabi ban labarin gaiba wuri kaza wuri kaza sai ta ga maka magana ba haka bace ba abin da ake magana annabi sallallahu alaihi wasallam a karan kan shi bi san gaiba ba amma alimul ghaib alimul ghaib kin Allah masanin gaiba shine ya bashi labarin wannan abin na gaiba magana kenan shine Allah shi alimul gaiba ma lata alim da fala zuru ala gaibi adabu la marta bin rasul shine Allah masan gaibu kuma ba ba wanda ya san gaibu sai wanda Allah ya so shi masan gaibu sai ya sanar da shi da wani abu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani labarin gaibu tabbas amma ba shi bane ba a karan kanshi ya san gaibu amma Allah masanin gaibu sai ya sanar da shi ya bude mai kowane abu na gaibu sai ya gwada mishi yan wasu akwai misali yanzu yan uwa yau misali ka tara misali wani iya neman yau dan uwanka ne ko abokinka kana nan garin ba yanda za a yi a san ka san me yake ciki annabi ya taso zai zo a rumbu a wata ke sunan aina ne baka sani ba amma sai maka waya wani ganin nan zan taso a rumbu zan zo sai na taso nan ka zo ko a rumbu ga man kamfanin gashi na ina na so ga nami kaga kai ga maka amma da ga maka shi me ya ga maka rage ka shi hanzaka wai ko wani wanda kai ya taso baka labarin taso kaga ba ce bai bani anan da yake ni ba sani ba amma wanda ya sani ya ban labari kin ba tare ne san gaibu na san na ji tare wani arumbo ai ya san gaibu na na ji tare a wanda ya sanin ya aiko ya ga mun kin ba san da sanin gaibu kin shi ma annabawa ba a sa dangana musu sanin gaibu a Allah alimul gaib wayan wa hikimar Allah subhanahu wataala me yan wa ba annaba kadai ba sauran annabawa ciki ba labarin gaibu gaibu alama ce ta wannan yana da alaka da Allah kai tsaye sai wani abu wanda babu wanda san shi ya ƙin sanin kowa sai a ga wannan bawan Allah ya gaya mutane wani abu abin kuma ya kana kai wannan alama ce eh lalle wannan alimul gaibu Allah masanin gaibu shi ya aiko shi kenan karwa annabawa ne suke ba labarin gaibu karwa tun Allah yake yi ta ba ta labarin gaibu don ku gane lalle wa'annan suna da alaka kai tsaye da Allah alimul gaibu shahada shine hikimar ake san da annabawa da gaibu kenan an ka kawo ma kiso shi annabawa labarin gaibu eh kuma kai kaka ce annabi ba labarin gaibu ka da sunna ha annabi ya ban labarin gaibu amma ba shi bane bai sani masanin gaibin ya gaya mushi duk abin zai kai muni na ban labarin gaibu haka ne annabi ya ban labarin gaibu amma ba shi kuma wannan nasin qur'ani ne karara idan mutum yi zai gargama a na basar gaibu to da waye ke shi Allah ne a kunshi gaya musu eh wala alimul gaiba ni ba san gaibu ba to da kace annabi ba san gaibu to wa kake kana fada fada da wa kana fada da Allah kana kaita da magana Allah kin shi yahudi karara lola alimul gaiba ba san gaibu ba to kai ka kace san gaibu kina a gano ba da labarin gaibu daban sanin gaibu daban annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba kuma nasin qur'ani suna sun tabbatar da haka haka aisha take mata labarin cewa duk wani can annabi san gaibu yasa abin da yake gobe ƙarya ki ai aisha take tun da muku labarin annabi yasa abin da yake gobe ƙarya ku ne ki kama kai da shi amma shi Allah ya masanin gaibin ke washi labarin gaibu kenan dan an zo tattaunawa ka shiga gardama ta annabi a ya san gaibu annabi ya ba labarin gaibu amma bai san gaibu ba kuma Allah ya hudu labarin da ke bada na gaibu wannan Allah masanin gaibu ya bashi labarin sai hudu kenan yace wala kullakum wala kullakum lil malak bayan na abu uku cewa Allah ya ba annabi umarni mai wahayi ya gaya wa duniya su sani na warko cewa babu wata taskar Allah a hannun shi balle ka nema ya baka Allah ake roƙo ya bada Allah ake neman arziki ake neman komai a wurin shi taskar hannun nashi ne shi ake roƙo ba Allah ake roƙo ba eh Allah ake komai a hannun shi da abin da kake nema ka nema wajen Allah kuma wala a'lamul ghaib kuma ka tabbatar da maganar gaibu kai baka sani wala aqul lakum inni malak kuma ni ban gaya muku cewa ni malaka ne ku ga mun tambayoyi irin na un awu da malaka a irin kaza abin amma amma maki ni ban ce ba ni malaika ne to nan karkashin wannan malamai ke ce a kenan malaika ya mutum kamar da ina ga wannan mamu shukani ke ce karkashin wannan mas'ala da mutum da malaika waye da annabawa an ce wannan ga mutum ana ana taje ba abinda ba shi da wata fa'ida gare ka kai dai ba annan bane balla ce algar hima kai kai kai kai malaka wani bai wani kun kai takan gurin ce wata wata wata da ba ta wata tamna mara fa'ida ga dan adam ya ta shiga ta fadawa da mutum da mala'ika wani ne shi mutum da aka za an mai suje da waye ka taba kan kwala ce abinda ba wata fa'ida da ta koma gare ka kan waye a cikin mala'ika da mutum kai da mun ga takan gurin ko ba kowa ba wannan Allah kowa ba wannan Allah gurin ina mai matsayi ku a wajen Allah gurin ya ce in attabi illa ma yuha ilayya kurin kinan ni matsayina kurin in attabi illa ma yuha ni ba na bin komi sai abin da aka mini wahayi baya bin wani abu na ra'ayi sai abin da aka mishi wahayi eh wannan shine shaida da Allah ya mai ga ka ga maka kai matsayinka kurin mai bin wahayi ne in attabi illa ma yuha ilayya وما تقول أن الهوى إنه إلا وحي يوحى إن وونا cewa shi ka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam bai wani abu da ra'ayi kuma ya hodi kace kaka ce qur'ani kai ka sunna eh sunna kanta ruwaya sun inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa utitul qur'ana wa mithlu ma'ahu an ban alqur'ani da wani abu kamar alqur'ani amma annabi bai magana ta san zuciya to shi ya ce kalkashin wannan idan ‘yan uwa ya zamanto annabin da Allah ya aiko matsayin shi na manzo zuwa ga duniya bai bin ra'ayi bai bin san zuciya iya bin wahayi ne ta abin da yake bi ne yake yi tsawo ina ɗan adam mai da'awar imani shi ya buga gaba ya kirkiri wata ibada da sunan ibada bayan annabin da Allah ya aiko shi bai bai na shi bai da ra'ayin shi shi ma kurin bi ne i'in yi kurin ya tsaya a inda aka mai wahayi amma dan adam dan kangarewa shi zai tsaya kun tsakar rana wai kirkiri ibada kirkiri addini sabo put ya ga ya kamata a yi kaza amma Allah kaza dan wanda bai abin da muka ciki irin yau wanda yau ne yawo a cikin gari bayan azur bayan juma'a sallar qara'u sai ka sa aina abin nan yanzu yan uwa malamai masu binciken abin na hadisi suna tabbatar da wai isnadi na wata ruwaya ko da ina babu ko mai rauni babu amma mutum shiga gaba malami shi gaba iya gaya mutane ku yi kaza saboda romo kaza annabi ya ce kaza waye ta kaza wannan hadari ne annabi shi iya magana ba magana ba kai mai ƙarya shi in za ka bani labarin da ya sha annabi to kakka hudu ka tabbatar da ya tabbata mutane kurin kaji kurin suna cikin magana farala kaza ibada kaza haka kurin tsakar rana irin su karawo irin su raka'a rajin farloli iri iri farala wanda yan wa shi yan wa lamarin lada hatta nan annabi kansa da annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi lamarin lada kun shi annabi bai iya kirkace lada kaza ko ya zama da ra'ayi ba ijtihadi lamarin lada kullum mutum yan wani abu ne ya yawo cikin mutane suna ta ya shahara wanda kurin mai neman tsira duk abin da zai bauta mu Allah Allah kakai kwashe kwashe sai kokarin ɗaukar abin da domin shi Allah ke ba da lada abin da bai wadi ba ko ne ya zo ya ƙarya ya ce lada dubu kaza lada aljanna lada kaza wanda ba ka shi ba ba ka shi kuma an hana ka bautar Allah da ra'ayi an hana ka bautar Allah da ra'ayi duk abin da bautar Allah ne ga hanyar ɗaukar shi da wannan tana akwai za ga mutum malami na ga wani ga tarihin abin masu ƙirƙir hadisai abu isma nubin abin maryam nubin abin maryam ya ce kamar malami ne haka amma irin wannan ra'ayi wani a kirkiri wata ibada wai dan a ja hankalin mutane shine cikin wannan na gaba gaba don kirkiri hadisan ƙarya nubin abin maryam ya zo ya tun daga bakara hannasi kowace sura ta qur'ani ya mata babi ruwaya kaza daga ikirma da ibn abi daga ikirma zuwa ibn abbas annabi sallallahu ya ce duk wanda karanta sura kaza ko ya rubuta sha ko ya kaza la ya kaza farla kaza fardoli da yau rasu sha kaza kai tun daga magana hannasi aka isko shi aka yi tambaya abu isma daga ina ka samu wa'annan ruwayoyi na fadalolin wa'annan surori daga ibn abbas bayan dukkan almajiran ikirama da almajiran ikirama an tabbatar ba wanda kan labarin ya kai ya na kasa wani magana ya ce kai kurin gani ne mutane sun karkata wajen fikin abu hanifa da tarihi na ibn ta kuna ga kamata in kirkiro musu don wannan farloli don su karkato su karanta qur'ani haka ne ba wani shakka a kurin kirkiri yayi kirkiri da abin da zai kurin zama yi kun ya sha inuwa kurin ya rubuta kurin kaza farala kaza lada kaza kurin tun daga bakara nan wai da sunan wai farala yawan irewa suna nan a cikin duniya kuma sai sun kowa ya dauko littafi sai buga abin da ya ga dama da farala kaza ibn abbas kaza aliya ce kaza kurin kayyaci zunzurutu zunzurutu ba wannan shuba wai su a nunin su wai wai dan aje hakan mutane wajen karanta Qur'ani ba abin da ya wadata ya inganta ya wadace ka ba amma annabi ƙarya ko Allah ƙarya akan abin da basu ce kai ka hudu shin ma annabi Muhammad su dake cewa kalawaji in fi bada al suwar yace umarwa dike ta bi kasar yake ka misali wannan tace masu irin an ruwato a ta cikin fadalar surori ya ce wanda ma ya sa littafin shi ya ɓata littafin shi ya ka irin su cikin sharin ya kawo irin tafsirin zama kashari in na wa'idi irin na baidawi wal baidawi duk tafsirin mai mun tafsirin na malamai amma cikin suka dauna tun ƙayya zama kashari tafsirin zama kashari ko na baidawi ko al-wa'idi duk wannan na baidawi duk sun ka sai da shararu tafsirai ne na malamai zaka suna suna tafsirin su amma cikin suka cikin suke ɗan ƙarya ba wani shuba ba wata da'ifa kudin ƙarya ce aka rubuta kudin aka cika littafin wadda a ji hankalin mutum ya yi kaza lashe da mu kenan in wasu ne lafiya annabin da allah kan shi da ya aiko an mai shaida an mai ka gaya musu in attabi'u illa ma yuha ilayya ba na abin wani abu sai abin da aka min wahayi kun hal yastawi al-a'ma wal basir afala ta tafakkaru gaya musu shin za a daidaita makawo da mai gani wasan jawabi ba a daidaita su yaushe za a daidaita mutumin da ke bin wahayi da mai bin ra'ayi sun zo daya ba su zama daya mai bin wahayi da mai bin alhawa ba su zama daya da mai hankali zaka nan ya ce ba ku tsaya ku yi tunani afirka ta fakarun shin ba ku tsaya ku yi tunani ku gano wannan abin daban ne mai bin hayaniya ra'ayi da bin wai bisa wada Allah ce wa an zirbihi wa an zirbihi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون تتقون
Allah ce wa an zirbi ka yi galgadi da wannan littafi mana alkur'ani ka musu galgadi suwa ake ma galgadin ya amfane su allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wanda suke da imani da ranar lahira suna tsoron ranar tada su zuwa ga Allah ubangijinsu wa'annan masu tsoron wannan rana laysa lahum min dunihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi wanda sun san cewa ba su da wani wani Allah wani masoyi mai ceto wanda zai cece su ya raba su da azabar Allah masu tsoron wannan rana wannan su ne ake ma galgadi galgadi ya amfana kira ka musu galgadi masu wannan hali masu tsoron tadawa zuwa ga ubangiji wani ba su da wani waliyi ko ma bayan Allah ko wani mai ceto la'allahum yattaqun ka musu galgadi dan su ji tsoron Allah zan to layin masu bin dokokin Allah
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نعم كمان da aka sani musulmi masu imani na farko kun suka zagaye annabi sallallahu alaihi wasallam du'afa kan bayi kan yara kan mata da dai ba su da matsayi a gari su kware shawa manya manya sai suke wa annabi rudin cewa suke ce a ai mu abin da ya hana mu zo mai imani kamar mu matsayin mu a gari za mu zo irin su su haif su bilal talakawa da bayi suna tare da kai wace za mu zamana da talakawan mu bayin mu mai majalisi guda irin dagawa girman kai na jahiliya sai suka nema annabi sallallahu alaihi wasallama in iya so su shura su je su wurin su zamana to waɗannan kan su gama da su yawa ya kore su su su zama mana ya kore su in sun zo ko da sun zo a kore su a ce wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tunanin eh dan fa'ida ta da'awa ko amsa da'awa eh a ana iya to tun su ko su bilal ko hakuri in sun zo ku dan koma jeyi har su kare dan dai a same su an ce alama annabi kaman ya dan karkata ga neman aikata amma bai aikata ga aikata wannan abu shine Allah yake mai kashe wala wala tattauna da zai zama rabban kaka kori wa'annan wa suke bautar ubangijinsu bilkadati wal ashi suna bautar Allah da sahiya mana sahiya da murice kuma wannan suna wannan ibadar Allah yuridu na wajahu suna yi dan neman yarda Allah yace wannan kakka kore su kenan abin da suka saka yi kakkai ma alayka min hisabin min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fatutrudahum fatakuna min zalimin wannan mutane bai da na Allah kamar kowa ba ruwanka da su aikinsu daban ba a tambaye ka aikinsu ba a tambaye su naka kai da su kowa na Allah ne kowa ya nashi to yashi za a sa ka kore su to kana kore su kuwa fatakuna min zalimin zaka zamanto daga cikin azzalimai laihi ne ina kuma masu imani saboda wasu manyan manyan Allah da da da matsayin ku da gangaci mu sauransu dan wannan shine dan kadiba halin mutane kenan jibi kisa annabi nuhu alaihi salam lokacin da shi ma iya cikin hujjoji da manyan gari suka kama ya bisa imani fa qala mal min qaumi mun suka ce ma la ka tabaka illa alladhina hum azna badra ko sai ta nuhu alaihi salam ma la ka tabaka illa alladhina hum arazuna badir ra'i ko sai suka ce kuma ma la illa bashir bishrun man la man man la lakum alaikum alaikum man la lakum alaikum min fadl bal zulum kadibin sun kawo juji cewa nu ya za a yi mafi kamar da duk masu binka kuma a rajin na bajin ra'ayi kaskantattu ne wanda ba kowa ba ba su taba da ilimi su rike binka ya za a yi haka suka ce manyan garnu ya za a yi mimima da kanu mun ga duk masu binka kuma a rajin na bajin ra'ayi talakawa ne ba kowa ba kun bajin wanda kun mai bajin ra'ayi mutum da kuna tun Allah ya magana kun da gurin wasu na ga imanin su ma dan bus da sa sa su tunani da su imani dan bus da su tunani ne ta ba su hankali ta suka kenan su ma zaman ka talakawa ne kun ba da ra'ayi kuma amma la fashe mutum na kun kai mutum ne kawai ya za kai mutum kamar ka cewa Allah ya kuka kuma wa ma na lakum ala min badan kun wuce kun imanin ba mu ga an kuna na kuna musamman ba mu ga wani abu daban na musamman kuma sai mu kun imani ku bayan Allah ba mu ga abu daban ba kira ta kace maganar cewa eh maganar talakawa suke bin wannan haka ne ba ga ba kisa Imam Bukhari ya kawo ta hirqat hirqat lokacin da aka aka mai takarda da asalin musulmi annabi aka mai takarda ta imani shugaban kiristoci na wancan zamanin shugaban kiristoci na addini shugaba na addini shugaba na mulki mai ƙarfin mulki a wancan zamanin hirkar shine shugaba na kiristoci bangaren shugabancin addini kuma shine shugaba na yaƙi na mulki don yana shine shugaban daular ta rum a lokacin da yake da aka aka mai takarda ta annabi aka mai takarda ta musulunta ya ka takarda ya karanta an ce mai ka musulunta ka samu lafiya kuma ko ka iya kuma ka ɗauki laifin jama'a ka a takaice ne ya nemi a kama shi wani daga cikin wanda ya san wannan mutumin da ya gwanta takardar wanda yake da alaka da shi ya san shi mai tambayoyin shi ai sai dace abu sufiyan ya dawo daga sham ya biyo baitul maqdis wanda ya san misali sham syria ko damashi ya san palestine a yau ya san saudiya abin geography kenan can sama ne an gangaro an zo baitul maqdis palestine a yau za a zo madina za a zo za zo maka zamu ce a wancan zamani kenan ya biyo Abu Sufyan ya biyo karkalar shirkar ya zo ya sallata godiya ya ma Allah godiya da ya bashi nasara kan kai daular ta Farisa daidai lokacin ya dace da lokacin an ba an ba Rum galaba akan Farisawa ya zaman takarda sai ce to yanzu an ga mutumin karkarar wannan aka yi mishi ai shi aka ga tana sama Abu Sufyan mutumin Makka kun mai alaka da manzo Allah kai tsaye an garin su wanda take komi a wancan zamanin Abu Sufyan ya kawo iya kawo wuri a wancan zamani kuma ya adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam sirka da kira wushi a cikin abu da suka ce dogo a takaice dai a cikin tambayoyi da ya ma Abu Sufyan sirka ya ce ashrafu nas tabawa amdu afa'u masu bin wani bawan Allah ashrafu nas manyan gari ne ko ku afa'u ne ko ku ya kubayi ne mabiyan wannan wanda ya ce annabi annabi ne a cikin ku mabiyan shi manyan gari ke bin shi ko talakawa ne ba kowa ba yace kan hum du afa'u nas talaka suke bin shi me yace bin ta ai hum kuma tabu rusul dama yace duk mabiyan manzanni dama mabiyan manzanni du'a fa ke bin manzanni dama sunnar Allah cikin bayi kun aka akwai wani manzo talakawa da ba kowa ba a gari ma sarauni su ne mabiyan manzannin Allah ce wannan dama haka ne kenan ba na bada to su suke nema annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ya kori wa'annan talakawa su su zo su zama wata ruwa na salasa iya ce cikin daga cikin sai musulun iya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum haka ma kasar salama Allah mai girma da buwaya bai diban gangan jikinka kai dogo ne gajere ne bai diban launinka fari ne baki ne yaya ne amma walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah yana diba zukatanku da ayyukanku kina Allah ba ruwan Allah da talaka da mai kuɗi da wane ne annabi sallallahu ya yi bayanin cewa nawa a cikin bayan Allah mutumin da inda za a je za shi gidan wani ya buga kowa za a ture shi inda zai nemi arme za a hana shi inda zai nemi ceto za a hana shi ba kowa bane ba ba ba shiga mai kyau ba kaya masu kyau ya ce amma a wajen Allah na za ƙasar Allah labarahu inda zai rantsuwa misali ce wallahi garin sai an yi kaza to lahi abin sai an yi ba ya bayan mutukun zai kafara ba in yi rantsuwa da mace bai kafara amma a wajen mutane ba kowa bane ga shi ba kowa bane ji mun karanta labarin wasu ko wasu kuma mutane man ɗan can da cikin agaji ba san shi ba san shi ba ba kowa bane ba cikin kirma mutane ɗan rakiya na aiki ne amma mafi matsayin shi shi maza Allah ce kenan Allah ce daga mutum da yawa ba kowa bane wani mutane amma a wajen Allah yana kama kawa mana iya da matsayi wajen Allah inda zai rantsuwa Allah bai kuma da shi bai kafara kenan Allah bai aiki da gangan jiki da kyawun jiki da wani akali da wani ne a kun Allah iya ni ba zukatanku zuciya kuta wa amalikum wani ma ko ruwa ta kawo laka yanzu idan kulubu ya aka tsaya Allah iya diba zukatan ku kadai akwai lafazin da kawo nan diba zuciya alƙashin wannan an samu wasu cikin larabawa balle cikin masa masa mazauna kire a ba ruwan Allah da aji kurin zuciya kurin Allah inda ka imani kurin a taka hauna kurin imani kurin a zuciya ne kenan nan mun zika mana magana ka kawo mana magana shiga wani magana kaza ka sai tafi duk da duk da addini kurin imani a zuciya ke kurin a'a Allah iya la'akari da aiki zuciya da aiki lakin yanzu ila qulubikum a'malikum Allah iya riba zukatanku da irin aikin da yace kai aiki da Allah ke so dole an gamu ikhlasi da aiki aiki ka samu wafaqa da aiki zaka iya kai aiki dan Allah dan neman lada a Allah amma idan bi muwafaqa sunna ba za a baka lada amma kai kake min min aiki an bid'a aiki aiki na karawon da ake kirin ko aiki kai aiki kai na wahala neman lada amma idan bi muwafaqa sunna ba yan wannan ijma'in al'umma ne magabata duk mutanen kwarai magabata babu wata mazhaba hanafiya shafi'iyya hanbaliya kaza malikiya ba wani tsaye cikin magabata da ya saba ma haka cewa duk aikin da za a yi idan ana neman sakamako a wajen Allah lam labud akul sawaban khalikan sawaban dole aiki zaman to dan Allah kirin zuciya aikin mai kyau ne a zuciyarka kai kai dan Allah kuma ko kai dan Allah sai in ya dace da sunna za ka iya aiki wanda ya da Allah yi tsakanin ga Allah yi amma idan aka diba bai dace da sunna ba ta yi a banza sai in ya dace da sunna ba aiki da zai kaɗai sai an samu abu biyu su yi mawafaka zuciya niyya ta kwarai ikhlasi kuma aiki yi mawafaka sunna wani wata wani yan tun nan harko risala muke kullum wani mai muna kawo misali yan uwa inda mutane suna aiki da abin su karanta da ba bi da dubin sada tun harkon babu sana kira da kantar da kai cewa imani qaulun bil lisan wa amalin bil jawarih wa taqarin bil qaduna ga maka imani magana ce a baka harshe ya hodi zuciya da kudurta kuma ya zamanto aikin ya dace yace da sabo sunna ya kawo yace wala qaulun wala amalin wala niyya duk wani a cikin nasir zahiru sai risala nasir risala kawo yace mutum ya kalmata imani ce ce wala qaulun wa amalin wa niyya kayi kalma ta imani kayi niyya ta ikhlasi kayi aikin da ake so amma ta sai in ya dace da sunna haka tun cikin sara jama kenan Allah iya diba zukatan kuma da aikin da yace ku yi kenan a sami ikhlasi kuma aikin da kai neman lada ya dace da sunna shine Allah zai baka lada eh yace ya ce kenan sai zakan aita gaba wazalika gaba وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين na'am Allah ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu haula manna Allahu alayhim min bainina haka Allah ce da kaga haka wannan mutane naka sun rena waɗannan masu imani don suna talakawa ko ya ku baye masu rauni har suna neman su saka ka kore su su saka layin azzalumai haka muka fitini shashen mutane da shashi talakawa da masu kudi masu iko talakawa an ba ka mukami kai kayan talaka dan kai dan shi ba kowa bane ba yace haka muka zarrabi wasu shashan su da shashan su li yaqulu haula manna Allahu alaihim min bainina dan kashin al'amari irin matsayi da Allah bambanta bayin shi ya ba wannan kudi ya sa wannan talaka ya ba wannan iko wannan ba kowa ba irin wannan rabo da Allah yake tsakanin bayi shi ne ya fitine su kashi ƙarshen al'amari wannan ɓangare na masu wadata za ta rinka cewa a ha'ulai mannan lawa alaimin bayanina shin wa'innan kenan wa'innan su ne allah zai wa baiwa ba mu ba na musu ishara kenan yadda su suke ga wa'innan talakawa ba kowa ba a gari inda har abin kware ne kamar suka cewa lauka na khairan ma sabquna ilai suna ga inda har wannan addini addinin kware ne hanya ce ta kwarai ya za a yi Allah ya ma wa'annan baiwa ba mu ba har su shiga abu na kware mu ba mu shiga ba na suna ishara kenan wai inda har wannan addinin wani abu ne na kwarai da ba sirgayen ba da yanda a nan Allah ba mu matsayi mu ne manya masu wadata a gari da mu za mu shiga wannan addini shi suna ishara kenan kenan ba abun kware ba ne ba ya za a yi Allah ya ma wa'annan baiwa ba mu ba nan kenan suna gadon su talakawa ne ya za a yi su ce su ce kan hanya kaga wannan Allah ya fitine su suna ga yanda Allah ya ba su abin duniya inda anan duniya yi ta su suna ga kenan a lahira a wajen Allah ma haka ne dan suna kiyasin bin hanya ta kwarai da matsayin su na duniya wannan fitina ce ata alaysa Allah bi a'lam bi shakiri shi wannan magana da suke shi Allah ba shi bane kowa sanin mai godiya mai bin dokoki shi na shakirin an wa magana cewa dan adam maganar godiya tana cikin kalma ta imani da Allah imani da gaskiya da Allah ke magana akan mutum ai iya cewa lokacin da yake magana akan mutum ai iya cewa in mashakir an maka fura ce ko mashakir maka na a cikin biyu mutum in mashakir maka fura in cikin biyu mutum yake in mashakir in maka fura in ma mai godiya in ma wanda yake butulu kenan nan shakir ya dukkan lamarin mai imani ga Allah mai bin dokokin Allah ko butulu kenan nan Allah shi ya kowa sanin masu imani kenan ba ruwan Allah da matsayi Allah iya aiki da waye mai godiya waye mai bin dokokin shi ba ruwan Allah kai talaka ne kai wane ne kai dai shi kullum bawa yayi kokarin kurin gyara alaka shi da Allah kura kaga diba zahiri na abu duniya ai kokarin gyara alaka ka da Allah ba ruwan Allah da waye a wata rana ina ga Abdullahi bin Mas'ud annabi iya kasan wani ice ibn mas'ud ya hau saman wani ice sai sahabbai suka dibi ibn mas'ud ya suka fara dariya wanda sai ibn mas'ud mutum da gashi dan kadan shi ba wada ba shi mutum dan kadan dan mutum dan karami ibn mas'ud dan karami ne wanda sai an tare ibn mas'ud dan mutum dan kadan gashi dan kadan dan kadan daga lokacin da kashi da aka shi wannan da aka shi Abu Jahl ai shi zai wayi haukan shi ya saman ya tsaye a saman shi Abu Jahl ya kwance ya diba kalle shi yace ya ruwa ilganam ya dan makiyaya zai jaraba ya kwanci wa ya kwanci a ya an buke shi a wurin mutuwa amma ya kai magana ta ya ruwa ila ganin wata ya dan maki ya dan makiyaya ya kawo ya kawo babban wuri ba ya kawo ya kawo babban wuri bara kama ya ya wasa mai Abuja shi Abuja ya kwanta wa an sun buge shi sun mai jina jina iya cikin wurin mutuwa ne wa shi bin mutum ibn mutum zai yawo kan me ke so yi so ke cire kan shi ba abin da bai cire kan ya gaji a saman shi ya ce ya ɗan makiyaya ka hau gaban wuri wayo da dai anan a yake ce kaka ban wahala ɗauki takobi na ka ida ne ya san ba wasu da kaka ban wahala kun ɗauki takobi na ka ida ne a can da kuwa haka ya cire kan ya cire kan nashi ya jayo ka a ƙasa annabi iya zama ne ya zo da shi annabi iya dariya ce a wurin ruwa ta tabbata malaka jibril iya wurin iya dariya nasiyatun kazibatun khadi'a ya karanta ne da kanta wani ayi ya zo shi ya je shi annabi ya dariya malaka jibril ya dariya suna dariya an zo da kan babban kawo ne fir'aunu na al'umma annabi ya musulun fir'aunu na al'umma kan ayi aka zo to abdullahi bin sai kashi abdullahi bin sai ibn mas'ud iya saman wannan yace sai sabon da suka yi dariya wake kamar suka tafi kwabarin dan kwabarin dan karami ne wannan aka yi dariya sai annabi ya ce me kuke dariya wai kuna dariya ne ga sirrin kawo shi ya ce wannan kawo shi a wajen Allah sun yi yawan dutsen uhud kawo wani masu tabbata masu yawan a wajen Allah maganin ba zan iya ɗan ƙarfi ba ne ba kuwa ba a wajen Allah iya da yauni sai ka ce Allah iya awo na aiki iya awo na mizani matsayin mutum na wace a wajen Allah wani kawo nashi sun yi dutsen uhud yauni kenan a wajen ba ruwan Allah da ka gaji ba gaji mutum kare na shirin iya ba kowa ba don kai kana a yi hankali
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم na'am wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina nan Allah subhanahu wa ta'ala ke da manzon shi idan waɗanda suka yi imani da ayoyin suka zo wajenka kina kai ayyukan da mai imani wa duk wanda yake yi imani da ayoyin idan ya zo wajenka to ga bushara ka bashi labari faqul salamun alaikum na ce kaman ka isar musu gaisuwa daga Allah ta musamman e salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ba shi ne ka gaisuwa kana iya gaisuwa da assalamu alaikum ko salamun alaikum amma salamu alaikum mm-mm. babu salamu alaikum kadai da muka saba yi salamu alaikum a in maka yi ma'arufa assalamu alaikum ko tanwinin salamun alaikum haka ne ka'ida ta gaisuwa tun da a rubuce imar da assalamu alaikum ko salamun alaikum ba wani mazai cewa salamun alaikum salamun alaikum babu wani kunan imar ka assalamu alaikum ko salamun alaikum a yi ta'arifi assalamu alaikum ko na kira kin amma salamun na kira salamun alaikum ba salamun alaikum ko salamu alaikum kan haɗa ka saba wani amma ya saba a ƙa'ida ta gaisuwa a gyara wajen gaisuwa kenan ka ce salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsin rahama ka ba su labari cewa bayan aka masa gaisuwa da sama daga wajen Allah cewa ka ba su labarin ubangijinku ya tabbatar makanshi ya wajabta makanshi jin ɗai gari ya tabbatar makanshi rahama kuma annahu mana amila minkum su'an bi jahala kuma a ba ku labari ka ba su labari cewa duk wanda ya wani aiki mara kyau akan jahilci nan kenan wanda ya saba ma Allah akan ya sani bai ciki su an bi jihala shi na aka cewa nan magabata na kawai kamar ibn kasir ga cewa suna cewa kullum man asalla fa jahil dole saba ma Allah jahili ne dole saba Allah jahilcinka da Allah ka saba ma Allah jibril kisa yusuf alaihi salam me ka cewa رب لا تصرف عن كيل هنا أشوف اللي هنا تشوفوا بقوم من جاهلين يوسف بسم يوسف بسم يوسف يا سحر الزنا تامي نيما أيش من ذا يوسف يا يا يا كوبريش حتى كان يا يا الدعاء يا رب يا الله إلا تصرف عن كيل هنا أشوف اللي هنا متى وأقوم من جاهلين Allah idan baka ka baka ka tambu da sharrin wani matan ba zan karkata sai zan zan mace sai zan da cikin jahilai bisan bisan ba ke ba nan kenan aikata sako jahilci an ce wa bawa lokacin saba Allah yake na ƙasa ta tsoron Allah ta muraƙaba ta bawa da Allah take sa ya taka dokar Allah kuma za gano da haka mutum diba mutum misali kan ishin tsoron Allah ne jahiltar Allah take yau yanzu mutum akwai zashi gaban ɗan sanda ya bude sha ɓaya ko je gaban wani gwamna ya zage shi ko ka zage shugaban ƙasa gaban ɗan sanda kan kai ba kai ba mutum an zaɓi Allah zai ka zai yake kwana in ya ga mutum da kuɗi da komai da wadata amma yasa ya zai aikin maza da wata herin debu a gama a wuri kaza ya shiga mota ya sake hanya da dare cikin dubun dare ana tinye ana waye wata ka da shi ya sake kaya ya sa wani wani wani masa kas ya sa hula kwano ba ko dai jaraba ba dai jaraba wani shi wani kawuni ne fa shugaban wani shi ko sarkozy ko sarkozy ko sarkozy ne ko a olen olen olen olen yake wake wajibu shugaban kasar wurin shi yake wajibu kawuri ne ba shi Allah amma bai so a gan shi sai hau inji ba shugaban kasar wurin shi shugaban kasar wurin shi sai hau inji inji ke hawa duk mutum so ne wa ya huta da kama kuma da dare sai da dare kuma sai kaf yake zuwa gidan wata iya wajibu sai iska amma da mutane da tsoron asiri sai da suka gano shi wani ɗan jarabar wani ɗan jirgin gano shi takalmai gano shi kaga bai sa gane wani tsoro kaga wannan wanda bai so ne a ganshi mutum ne bai so ganshi yanzu inda mutum ya san girman Allah ka san amince Allah ga kai to kai shiga mutum duk shiga zaka shiga iya rashin tsoron Allah ki sa ki yi inda iya ne ka tsoron mutane ma wani wani ya tsoron mutum ne kai iya tsoron bai so saba ma Allah ga yayi kinan inda mutum iya cikakken masaniya akan kudurar Allah kan shi kai ikon Allah kan shi girman Allah a gaban Allah ka zo ka taka dokar Allah har za ka rage isa isa kenan sa'an Allah jahiltar bawa ga Allah ta sa yake taka dokar Allah kin saban Allah ya girce isa kenan Allah ya ce kenan Allah ya ce a gaya musu eh nan annahu man amila minkum su'an bi jahalatin ka ga amsa duk wanda ya aiki daga cikin ku mummunan aiki akan jahilci summa taba min ba'di bayan yayi bannar kuma ya tuba shine tuba kenan ka dawo Allah ya shaka ya hudud ya ya sa ma shijabi ya yanka maka ga abin saban Allah ga ƙarya na misali ga zina ga shan giya da ƙarya amma hudud amma iyaka kaka ƙetara kai sai shi ɗan yanzu ka sai ka ƙetara ka aikata me ta ba ma'ana ta dawo inda aka ce ka tsaya shi ne a tauba istighfar neman laifin da karka kai yanzu na dawo na tuba na dawo nan na tsallaka doka ta Allah na je na aikata wani aiki da aka hana yanzu tubtu na komo mana raja'atu na komo daga taka dokar Allah na komo inda aka tsaya na tsaya to a ce lalai ko wannan nan daga daukar shi mai shi a sigifari kenan neman Allah ya gafarta wannan layin da aikata sai wani ala kayan tuba a kada gaba daya ko aka sigifari amma asalin kalmar su bambanta tuba da sigifari sigifari neman ce mana mana ce mai ma'ana kalmar sigifari an saka fara mana gamar rihewa ne kayi lai nan idan ka tuba ka nemi Allah wannan naka kenan sai a rihi mala'iku masu rubutun ba sa gani an rihi ba masu shaida gaba amma an shaye mata an shaye memora ne ita gaba da gaba kuma ta shaida ko gaba ko an ta ma shaida da abu da garta to kuma zai mutum ya zina ya shan giya gaba ta haddace ta kiyaye kuma ka kasu ba gudun kiyama za ya zama shaida ne a an shaye memora ki an shaye ya shaye ba ta iya babu a cikin memora ki an hudda shi da ake shaye wa tuba ya goge ko ce sai a rige ma'ana wannan fashin taka babu tun a rubuta sai ga sai ga dokan ka rubuta duk a rubuta in ka tuba sai a rige Allah sai shahi wannan wannan fashin shikenan shina astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ina neman Allah ya rige mu ma'ana shi da gahuta wal ma'ana ya rige wannan annabi nawa kina gobe ayi fa fa sai a shahi shi kenan na shine ce kenan sun mata min ba'adi bayan ya aikata laifin ya komo ya tuba bayan ya yi wa asalah kuma ya gyara ya tuba daga laifin ya komo ya tsaya kuma ya gyara aikin shi na gaba kaji ya tuba ya gyara aikin shi fa annahu ghafurur rahim cewa ka wasa labari Allah mai gafara ne mai jin kai ne gaba وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين التي عندك هكا Allah na kawo irin wannan bayanan da wannan hujjoji da dalilai a kawo wannan dalili a kawo wannan aya kawo bayanin gashi da iri bayanin iri iri yace haka muke rarraba ayoyi daki daki wanda ta tabi ta bin dan a gano hanyar mutanen banza daban ta mutanen kirki daban sai da ke bayani duki da ke a kawo wannan bayani na a kawo na kawo wannan Allah iya haka dan a gane hanyar banza daban ta kirki daban wanda kuma ka gaya musu inni nuhitu an a'budu alladhin tal'una min dunillah ka gaya musu cewa ni inda kuke nema na in sade da ibada gargajiya uwa da rakannu abinda ake a gari in bi ni ma in sade da ku kan saba muku ka gaya musu ni an mu ni an mu an hana ni kul inni nuhitu an abudu da fitar min dunillah gaya musu ni an hana ni an abudu da fitar da min dunillah in bauta ta ma wannan abin da kuke bauta ma wannan ba Allah ba an mun hani kar in bauta musu suna nema shi ma zo sadi abin da aka gada uwar kanu yanzu shi ma yayi addinin gargajiya uwar da kanu to gaya musu kai an hana kai yin wannan bauta kul kuma ka gaya musu la la attabi ahwa'akum ni ba na bin son zuciyar to da abin da ba wahayi ba alhawa san zuciya ne to ni ba na bin son zuciyar fadzalatu idan wa ma ana min almutadin ni idan ci haƙiƙa kuwa na bace idan har na bi son zuciyar bayan an mun wahayi in bar wahayi in bar ayunku to kenan kuwa ni ma na bace ba na daga cikin shiryayyu kenan ba ni ba bin son zuciyar
قل إني قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل كجاء إني على بينة من ربي ني ina kan a hujja bayananna daga ubangiji na kiran ina kan hanya ku yi hujja bayananna daga wajen Allah ba ra'ayi ba ku ne yan ra'ayi alhawa ni ina kan wata hujja tabbatatta daga wajen ubangiji na wa kazzabtum bi ku kuma kun ƙaryata da wannan hujja na zo muku da gaskiya ina ta da gaskiya kun ƙaryatar da ita to ce ma indi ma tasta'jiluna bihi abinda kuke nema wai ina nufin Allah ne akan azaba ni maganar abinda kuke nema na azaba ko na aya ba a hannuna ba yake eh abinda kuke gaugata na azaba ba a hannuna ba yake innal hukmu illa lillah wannan hukumcin sabkar da azaba ko zawa da aya wannan hukumci na Allah abu ne a hannun Allah Allah shi kirkir da aya yazo da lokacin da ya so ya kawo ko ya kawo abu ne a hannun Allah ba a hannuna ba in hukum illa lillah ya qusul haq kuma Allah iya baku labari na gaskiya wa huwa khairul fasilin Allah shine he mata mata bambata gaskiya da ƙarya he masu hukunci a ba hannun sheki قل لو أن عندي ما تستعجلون به لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل كدامس لو أن عندي ما تستعجلون به كدامس عند حرع وجينا يكي abinda kuke gaugauta na azaba a kawo azaba a kawo kaza inda abin har a hannu na ke la kudiyal amru bayni wa tun da an kare ni tun da ka ta wani na jaburi ba kai zama maki a ka ayan mahalaci in ka yi ayan kawo aya da abu annabi ya matsa ne ma kawo aya Allah ce in ka kawo aya kai ka ji sama kawo aya ko ka kawo aya shi Allah bai so ka aya ba kai annabi kenan inda ya ce al'amarin aya ko wani azaba a hannu take tun da an kare tun da an kare ba ba jimawa tun da an kare ba ba jimawa kace abin kenan ba hannu na bake wallahu a'lam bi zalimin Allah shine mai sani da waye azzalimi haka nan ne aiki na isarwa ce abu ni ma ba hannu na bake inda hannu nake tun da an kare kuma daga lokaci an ce da hadiri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh